أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يؤذي بالقدر إنه كان منصورا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأولوا بعهدهم العهد كان مسؤولا وأولوا الليل إذا كنتم وزنوا بالصراط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف عليك لأبيه السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تقرب الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان تجربه عند ربك مسؤولا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت سناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركة مدعزني يوم بيقوة رمضان wannan ku rage volume ɗaya ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda daidai ga daidai da watan watan uku sha ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa زاوية مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه آدرين سفاري كمرين دا مكساب بدانر وأكون الشكرة يوم ألا يا داود مو شكرة الحمد لله كمرين دا دكا مسلمي مكسني وبنجي تبارك وتعالى ya keɓance ɗan adam da baiwa kala-kala daga cikin baiwan da ya yi mana wato addinin musulunci wanda yana da ginshiƙai guda biyar daga ciki azumi ɗaya daga cikin ginshiƙai guda biyar ɗin ne wanda imani ginshiƙai guda shida ne da haka akwai wanda koyaushe da mu yi shi akwai wanda lokaci-lokaci muke yin sa akwai wanda shekara-shekara muke yin sa to azumi yana daga cikin abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa kowanne shekara muke yin sa wannan cikin neman sa ne da ya ce kullum sai ayyuka ga zai gagari mutane a azumi shi tsantsan ibada ne da ya kunshi kunshi haƙuri wanda kowanne ibada gimshikinsa shi ne haƙuri amma shi azumi dukkansa haƙuri ne shi yasa ya zama babu kamar shi a lada kuma dukkan addinai babu wani addini da suke iya yin azumi face addinin musulunci wasu daga cikin ahlul kitabi suna yi kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan azumi yana da jimshikai shi kansa yana da sunnoni da mustahabbai yana da makruhai wato abubuwan da ba a so a yi a cikin azumi hakanan kuma yana da abubuwan da suke iya bata shi a daga cikin wato rukunin azumi shine kamewa ga barin ci da sha da kusanta iyali tun daga wato ketowar alfijir har bullar rana faɗawa rana kai da kuma abin da yake ɓata shi da abin da zai iya shiga zuwa ga makogoro ko ciki wanda zai ɓata azumi daga cikin abubuwan da ba a so a yi azumi shine da abin da zai rage ladan wannan azumi shine yawan surutu da yawan bacci ko da rana don ana son mutum ya raya lokutansa ne a cikin wannan azumin da ya ba wai kawai kamewa ba da haka ana son mutum ya yi ta karatun ƙur'ani ya yi ta tasbihi ya yi ta istighfar da salata ala nabi haka na ana son mutum ya yawaita aikin alheri kamar abin da ya shafi sadaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa a cikin wannan azumi annabi kyautansa baya yankewa amma idan azumi ya zo to kyautansa yana ƙara ruɓanyuwa to ya dace sha da kusanta iyali mai yawaita aikata alheri Allah ya ba mu ikon aikata su a muna cikin suratul isra kamar yadda mai jan baki ya ja a akwai abu guda 25 da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ja kan mutane hankalin mutanen makka a kansu wanda kuma dukkan al'ummar musulmi ake musu jan hankali akan waɗannan abubuwa. A Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wala taƙutulun nafsallati harrama Allahu illa bil haqq. Daga cikin abubuwan da aka haramta wa musulmai, Ubangiji ya ce, Kada ku kashe rayi da Allah ya haramta kashe ta face da gaskiya. A ya halatta a musulunci a kashe mutum a cikin ɗaya daga cikin abu guda uku kamar yadda hadisi ya tabbatar haka la ya hillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salafin zubar da jinin mutum musulmi bai halatta sai da aikata ɗaya a cikin abu guda uku na ɗaya wato mutum wanda ya bar addinin musulunci ya ridda a ya halatta a kashe sa sai kuma wanda ya kashe rayi da gangan na uku mutum da ya taɓa yin aure kuma ya yi lalata to waɗannan guda uku shine bilhaq wanda ya halatta addinin musulunci a zubar da jinin mutum wa man qutila mazluman wanda aka kashe sa ana zaluntarsa to ubangiji yace faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanya iko ga magajinsa ga wannan wanda ya kashe sa a yi ramako amma fala yusrif fil qatl kada ya wuce iyaka a wannan kisan da zai yi wato kada ya zamanto kisan ya tsallake wanda aka kashe kamar mutum an kashe sa sai ya sa har kabilansa ko wani wanda laifin ma bai shafa ba ya kasance za a kashe sa wannan haramun ne shine wato fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wato shi wannan majibincinsa magajinsa abun taimako ne akan kisan da aka yi masa haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku taba dukiyar maraya sai da hali wato mafi kyawu shine a kulan masa da dukiya idan akwai dukiyar maraya babu laifi ka sa a masa kasuwanci a kula da dukiyarsa mai kula da ita ya ci ya sha ba laifi bane eh hatta yablugha ashudda kada a taba dukiyar sai ya isa wato karfinsa idan aka ga hankalinsa ya kai to a bashi dukiyarsa haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wa aufu bil ahd ku cika alkawari idan kuka ɗauki alkawari innal ahda kana mas'ula alkawari shi abun tambaya ne ran kiyama warware alkawari yana daga cikin alamomin munafurci da aka mutane a yi ƙoƙari a nesaci wannan amana alama ne na imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la dina liman la amanata lahu babu addini ga wanda ba shi da amana musamman a irin wannan zamani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yin ƙarya zai zama shi ne zancen mutane da haka mutum ya yi ƙoƙari ya kubutar da kayinsa daga wannan abu innal ahda kana mas'ula wa auful kaila idza kiltum haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace idan za ku yi awu ku rika cika abun awu din وزنوب القسطاس المستقيم في أو دم أوني دي دي ستشي بمعنى أو وندي زم دي دي كدع توي مودو توي مودو وبنجلي تبارك وتعالى ياتي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين da aka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace bune bala'i ko azaba ya tabbata ga masu tauye mudu tauye mudu yana daga cikin abubuwan da yake kawo hari da kuma rashin amfani ko da an samu ruwa sai a ga an samu ƙarancin amfani ko kuma an samu amfanin ma amma a samu yunwa da haka mutane da suke harkan kasuwanci musamman abin da ya shafi awo su yi ƙoƙari su kiyaye wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya faɗi wannan zalika khairun yin haka shine yafi muku alheri wa ahsanu ta'wila shi ne kuma ya fi muku a kyawu wato da makomanku. Haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kada ka bibi abubuwan da baka da sani a kansa kada ka faɗi abin da baka da sani a kan shi kada ka ji baka ji baka ce ka ji baka gani baka ce ka gani inna sam'a والبصر والفؤاد dan shi ji din da gani din da zuciyar kullu ulaika kana anhu mas'ula shi dan adam abun tambaya ne game da waɗannan gaban nashi ran alkiyama duk maganar da ka taba ji a rayuwarka za a maka hisabi a kanta shi yasa idan ka ga ana abu mara kyau to kai kokari ka hana idan ko ba za ka iya hanawa ba to ka tashi daga wannan kada ka ji abu mara kyau da gaban kunninka hakanan kuma gani ma ubangiji ya ce كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم تشيء مؤمني su wato rintse idanuwansu kuma su kiyaye kawukansu da haka wajibi ne mutum ya kiyaye wato kallonsa kada ya kalli abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa gani eh haka zuciyar ita ma a ajiye mata abin da ya dace mummunan zato da kuma miyagun aƙidu a tsarkake zukata daga waɗannan abubuwa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa gaya sahabbansa ya ce musu, Iyakun waljilu sa'ala kurfa. Na gargaɗe ku, na yi muku kashebi a kan zama a kan hanya. sai sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama malana ahiya majalisuna malana buddun minha ai mazaunatanmu ne ba mu da makawa dole sai mun zauna a hanya yace to fa in abaitum illa aljulus ala turqat fa a'tu tariqa haqqa idan kun ki sai kun zauna akan hanya din to ku ba wa hanya hakkinta sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma haqqu tariq menene hakkin wannan hanya sai annabi yace ghaddul basari rinse ido kada ka kalli abu mara kyau da idanka wa kaful adha da cika mai cutarwa idan ka ga abin da zai cutar da ɗan uwanka mutum musulmi a hanya ka kare shi wa raddu salam da kuma ne da sallama idan aka yi maka kana zaune a guri to kada ka kau da kai da amsa sallama eh duk waɗannan gabai dan adam ran kiyama za a tambaye su akan su Maulana Shehu Ibrahim Sale radiyallahu ta'ala anhu yana cewa su waɗannan gabai an sa su ne an sa su ne a matsayin masu gadi a gare mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi waɗannan gabai da Allah ya ajiye mana su to za su yi mana shaidaren kiyama duk abin da muka aikata za su mana shaida da haka mutane mutum ya kiyaye gabansa amana ne Allah ya bashi eh wala tamshi fil ardi maraha haka nan idan zaka yi tafiya kada ka yi tafiya kana ma'abocin fantarewa ai za marahin bil kibari kana ma'abocin wato fantarewa da girman kai wal khuyala'i da takama a tafiya zaka ga mutum yana tafiya ta kasaita to wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'atu hatta tamshiya ummati almutayfa kiyama ba za ta tsaya ba har sai al'ummarsa ta yi tafiyar takama sai kaga saurayi da zaran wai ya ci tuwa ya koshi ya sa riga mai kyau shi ne takun nan in ya karya ta nan zai karya ta nan kaji a yi to wannan tafiyan haramun ne akwai al'umma wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa ƙasa ta kame wani mutum dalilin takama a tafiya eh kamar yadda mun karanta a suratun nisa inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah zai azabtar da ne takama a tafiyarsa musamman samarin zamanin nan mutum ya kiyaye Allah ne ya halice mu kuma bai bar mu kara zube ba komai na dan adam ko ko komai na musulmi to akwai doka a kan shi wani abun bakin ciki idan adam kamar shi ya zo ya sa masa doka yana iya binta da aka ce yanzu Najeriya ta sa doka kaza duk wanda ya karya ta za a yi masa kaza ya san soja ko polis ko mofol a guri to fa zai kiyaye wannan amma dokan da Allah ya ajiye mana mun maida ta kamar shara ba ma kula da ita da haka mutum ya kiyaye tafiyar takama haramun ne a addinin musulunci idan kana gadara cewa wai kai ka kai wani abu Allah ya ce innaka lan takhriqa al-arda ai baka yi saka tsaga kasa ba kai da kasa ma da kake takawa ta fika ai tasqubaha hatta tablugha akhiraha bi kibrika baka isa ka huda kasa har ka isa karshen ta ba eh wala tablugha al-jibala tula dukko takamanka baka isa ka fa kai dutse ba ma abin da ba shi da rai ya fita eh alma'ana annaka la tablughu hadha almablagha fa kayfa taqtalu kai da baka isa ka kai wannan matuka ba ma ta ya kake takama wanda farkonka digon mali ne ka gawa ne abin da kake tare da shi kashi da fitsari ne da jini wannan abu kuma duk kazanta ne to ina dan adam ina takama in ya zama na Allah to fa shine takamanka amma dan ka samu abun duniya arnawa ma sun fita abun duniya din dan duniyan ubangiji da ya halicce ta har yanzu bai kalle ta ba bata isa komai ba shi yasa da aka ga bayin Allah ba sa damuwa da duniya kuma Allah baya ma ba su ita don ai wahala ne a cikinta ba komai ba yanzu a ce daga nan har lagos kana gudu za ka je ka nemo kuɗi wannan ba wahala ba ka zauna ka riƙe carbinka ka karanta alkur'ani ka bauta wa allah ai wannan shi ne ka zama bawa bawan allah amma a maida ka bawan duniya in ka fita sati ɗaya baka da gida ba me kake nema duniya to amma duniyan nan idan ka yi aikin alheri da ita so masha Allah amma ya zama shi ne abin gadaranka ta wannan haramun ne kullu zalika kana sayyihu inda rabbika makruha a wato abubuwa marasa kyau din a wajen ubangijinka abin ki ne Allah kiyaye okay
ذلك مما أوحى إليك ربك من ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مغرورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara ce mana zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikmati waɗannan abubuwa da aka irgo guda 25 ne a Shehu Ibrahim yace hadihi khamsun wa 20 khasla wannan wato halaye 25 aka irgo da aka ubangiji ne ya aiko maka shi a cikin hikimansa da haka kai abokin zance wala wala taj'al ma'a Allah ilahan akhara kada ka sanya abun bauta wato tare da ubangijinka batulka fi jahannama a jefa ka a cikin wutan jahannama maluman abun zarga madhura abun tunkudawa cikin jahannama mala'iku da suke kula da wutar jahannama ana ce musu wato zabbaniyawa wato an kira su ne da wannan suna saboda tun kuɗa mutane wutan jahannaba da suke zabnu ɗin a larabci yana nufin tun kudawa ne sanad zabaniya afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al mala'ikati inatha waɗannan kafirai suna cewa ubangiji yana da mala'iku ƴaƴa mata ne kafiran makka suke cewa shine Allah yace afa asfakum rabbukum bil madina shin kuna tunanin ubangijinku ya keɓance ku da ‘ya'ya maza shi ko ya riki ‘ya'ya mata a cikin mala'iku? Alhali kuma ba kwa son ‘ya'ya mata ɗin, a zamanin jahiliya ba sa son ‘ya mace saboda ita ana iya ribatanta a yaƙi, kuma in an kama maka fursunan yaƙi zai zama abin zagi ga ƙabilanka ba za su iya zuwa yaƙi ba. bayan haka kuma aurar da su ma wahala ne shi yasa ba sa son su sai da addinin musulunci ya zo ya ba wa ya mace martabarta wanda har sura su kutum ta sauka da sunan mata wanda aka samu jigajigai wato a cikin addinin musulunci mata kamar su sai da maryam asiya bintu muzahim da sai da Yohani da Ummi Musa da sauran mataye wanda Allah ya musu daraja kamar su sai da Khadija sai da Fatima sai da Amina da ku Amina da sai da Aisha dukkan waɗannan mataye ne wanda suka yi wato kai ƙarshe wanda har an yi rubutu sahabbai mata da suke wato kusanta annabi nisa'un haula rasul eh innakum lataquluna qawlan azima lalle wannan magana da kuke faɗa magana ce fa mai girma ku danganta wa Allah ya'ya mata ku ce mala'iku banatullah wa laqad sarrafna kace ni karanta wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yayi bayani a wannan Qur'ani li yadhakkaru saboda mutane su tunatu amma wama yaziduhum illa nufura wannan abu baya ƙara musu komai face gujewa ga barin gaskiya Allah ya kiyaye mu kun law kana ma'ahu alihatun okay mun karanta wannan
لو كان معه آلهة كما يقولون الذين العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wallau kana ma'ahu alihatun da akwai wato Ubangiji wato alloli tare da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuke faɗa a labtaghaw ila zir'ashi sabila aida sun yaki Allah ba a taba shugaba guda biyu ɗaya bai yaki ɗaya ba shi yasa koda a sunnar dan adam zaka ga shugaba ɗaya ake kai shugaba da mataimaki ma yane ne ba a taba shugaban ƙasa da mataimakinsa su kare lafiya ba eh koda sun yi tenuwa ɗaya lafiya kalau to tenuwa ta biyu idan ta zo zai nemi makaminsa sai su faɗa ko to da haka ta yaya za a ce za a samu Allah sama da ɗaya kuma a zauna lafiya eh ba a ji an ce an tada yaƙi tsakanin Allah nan da Allah ba eh shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace law kana ma'ahu alihatun kama taqulun labtaghaw ila zil arshi sabila da sun nemi hanya zuwa ga Ubangiji ma'abocin al'arshi sun nemi yaƙinsa, subhanahu wa ta'ala amma ya kulun. Ubangiji tsarki ya tabbata gare sa ya ɗaukata da barin wannan magana da kuke gaya masa. Shi ne fata sabbi ulahu samawa sabbi, bauta da aka ce ku yi, kufa ba komai ba ne, sammai guda bakwai da kastai guda bakwai da ma abin da ke cikinsu duka na halittu fa suna bauta wa Allah to kai dan adam idan baka bauta wa mahalicinka ba kai kan menene eh kai da aka ce innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula duk girmanka baka isa ka kai dutse ba ma to balle sammai da kastai din duka da abin da ke cikinsu suna bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da aka ubangiji ya wadatu ga barin kowa da komai eh wa in min shay'in babu wani abu cikin halittu illa yusabbihu bihamdihi sai fa suna tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma suna gode masa amma walakin la tafqahuna tasbihahum ku in adam kawai ba kwa jin tasbihin da halittun suke yi shi yasa kuke yin haka eh a babu wata halitta sai tana bautan ubangiji tabaraka wata'ala kuma bautan da ta yake bance ta ita kadai shi yasa a halitta zaka ga kowanne halitta daban yake ko da ɗan biyu ne duk kamar su ba sa kama ciyawa gashi suna da yawa amma duk yawan su ba sa kama to dalilin haka kowanne irin halitta bambancin su bambancin ibadan da suke wa ubangiji tabaraka wa ta'ala eh annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba daukan wato jinki na tsakuwa rabada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabdatan min al-hafa annabi ya dauki wato jinki na tsakuwa fasabbahat fi yadayhi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ɗarkake Allah wa wada'aha fil ard sai ya ajiye waɗannan tsakuwan a ƙasa fa sakata sai suka yi shiru fa akhadaha wa ja'alaha fi kaffi abi bakr ya dauke su ya sanya su kuma a hannun sayyidina abubakar fa sabbahat lamma suka tsarkake Allah wa wada'aha fi kaffi umar fa sabbahat ya ajiye su a tafin sayyidina umar lamma suka tsarkake Allah وفي كف عثمان فسبحت يا أجي سؤتافين سيدنا عثمان لما سكت أركك أبنجي تبارك وتعالى to an ce wai tsarkake Allah da suka yi ɗin suna mamakin girman annabi ne da kuma girman sahabbansa da a ɗabi'a idan ka yi mamakin abu sai ka ce subhanallah da haka girman annabi ya kai dukkan halittu suna mamakinsa da kuma sahabbansa Allah ya ƙara musu yarda. Innahu kana haliman ghafura lalle Ubangiji ya kasance mai yawan haƙuri wannan abubuwa da kuke faɗa Ubangiji mai haƙuri ne, ba da haka ba da ya hallakar da masu cewa Allah yana da yaya mata ai. Kuma ku sani da abin da kuka yi fa Allah zai iya gafarta shi ghafura mai gafara ne na'am وإذا فرغت جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعم وجعلنا على قلوبهم أكيدة أن يفقهوه وفي آياتهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نعم نحن أعلم بما يتبعون به إذ يستمعون إليك ومثلهم أسوا نعم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa, wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura yayin da ka karanta al-Qur'ani Ubangiji yace zai sanya shamaki mai karewa tsakaninka da waɗanda ba sa ba da gaskiya da lahira a shi al-Qur'ani kariya ne hijaban mastura wannan ismul maf'ul ne amma ana nufin ismul fa'il ne satiran shamaki da zai kare ka idan zaka karanta alqur'ani tun daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim sabunnin Allah aka sabunni za su fara wato kolewa ga barinka da kuma karanta alqur'ani dukkan shi Allah zai baka lada zulubanka Allah ya kankare maka su to haka kuma idan kana karanta alqur'ani Allah zai baka kariya tsakaninka da shaidan da kuma tsakaninka da matsiya Allah Qur'ani ne Qur'ani kariya ne babba waja'alna ala qulubihim akinnatan amma su waɗannan kafirai Allah ya sanya wato rufi akan zukatansu shi yasa ba sa jin sa ayyafqahuhu kada su fahimce sa wa fi adanihim waqran Allah ya sanya kurmantaka a cikin kunnuwansu wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani sai su ba da baya suna gushewa suna gudu eh amma za su zo su labe su saurare shi ubangiji yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu wato Allah yace ya san sauraron da suke zuwa suna sauraron alkur'ani id yastami'una ilayka yayin da suke sauraron ka wa idhum najwa yayin da ku suke cikin ganawa tsakanin su sai su ce wato id yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura mutumin nan da kuke bi wato mutum ne wanda ai an yaudare sa wato hankali ne ai an masa asiri ya gusar da hankalinsa kawai ba ku sani ba ne. Eh, Allah kiyaye. Na'am. Na'am.
وقالوا أئذا كنا عظاما وفراتا Fatan.
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
Na'am.
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يعلم في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رسلهم ويقولون متاعهم قل عسى أن يكون قريبا Na'am, Ubangiji tabaraka wa ta'ala da suka faɗi wannan in tattabi'una illa rajulan mashura sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam unzur kaifa darabu laka al-amthala ka dubi waɗannan mutane abun mamaki ta ya suke sanya maka kwatance kala-kala su ce an maka asiri kai boka ne kai mawaki ne sai suka ɓata da yin haka fadallu bidalika anil huda فلا يستطيعون سبيلا باسا واتوئيا سامي شرير هنيا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا واتو آه، idan suka kasance kasusuwa da kuma kasusuwan da suka nike a inna lamab'uthuna khalqan jadidan za a ƙara tashin su sabuwar halitta suna mamakin wannan suna ganin ba zai yiwu ba. Eh, to Allah ya ce ba dai rayuka ba ne, ya ce kai ku zamanto duwatsu ma ku gani, kare wacce kaga dutse dai ba shi da rai. Au, hadidan koko ku zama bakin ƙarfe, wannan, yiri? Eh, kuma zama bakin ƙarfe au halkan koko wata halitta ma daban, ta haka cikin abin da yake girmama a wajen ku wanda ba zai yi ya rayu ba eh ya'zumu an qabul alhayati fadlan an alidami wa rufati fala budda min ijad ruhi fikum dole sai an samar da rayi cikin ku balle kuna dama masu rayi kuka mutu eh fa sayquluna man yu'iduna suna cewa to wane ne zai iya tada mu Allah ya ce ka ce musu kulil ladhi fatarakum awwala marra wanda ya fara kaga halittar ku da farko tun babu ku shine mai dawo da ku wasayunzuna ilayka ru'usahum har yanzu basu sallama ba za su ƙara girgiza kawukansu suna masu mamaki so yanzu a ranar kiyaman za a tashe mu to yaushe da shi kiyaman ku wai kuluna istihza'an mata huwa ay alba'ku to shi kiyaman yaushe ne Allah raba mu da kafirci Allah ya kiyaye mu ka duba ubangiji tabaraka wata'ala dukkan waɗannan hujjoji da yake basu amma sai su ƙara kama wata magana ita ma idan aka ansa musu ita sai su ƙara kama gaba eh haka kafirci yake ubangiji yace to kace musu kiyamar kul asa an yakuna qariba ya kusata kiyamar ta zama kusa kamar yadda ya faɗa innakum tarawna innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba annabawan Allah da suka gabata dubbai ne annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabin karshe a cikin su to tunda har waɗannan annabawa suka shuɗe ta kiyama ta zo shi yasa daga cikin alamomin tashin alkiyama aiko annabin ƙarshen zamani eh daga zaran annabin ƙarshen zamani ya zo to ai zamani ko ya kare eh bismillah يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده ويقولون إلا جئتم إلا قليلا na'am وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
ubangiji tabaraka wata'ala yace ranar kiyama yawma yad'ukum ranar da zai kirawo ku akan harshen israfil yunadikum min alqubur ala lisan israfil fatastajibuna ay tujibuna da'watahu za ku ansa kira na wannan israfil ko ubangiji ta harshen israfil bihamdihi cikin umarnin ubangiji tabaraka wata'ala wa tadhunnuna illa bistum illa qalila a ranar za ku tabbatar cewa ba ku fa zauna a duniya sai kaɗan ba, mai hauli ma rauna don wato tsoron abin da za a gani. Idan mutum misali ya shekara ɗari, ko a kabari ya shekara ɗari biyar, ai ya san duniya ba komai ba ne, balle a je lahira, balle rayuwar har abada. Da haka mutum idan ya asarar lahira, to gaskiya babu wani mahaukaci ma za mu ce sama da shi. Eh, yanzu misali mutum ne ya san fa yunwa zai kashe ta ga ruwa ya sauko damuna yayi kyau shi bai noma ba wannan ba mahaukaci ba kuma yunwa zai kashe ta to da haka a ce mutum lahira ne makomansa ya san gida biyu ne a lahiran nan ba na uku wanda yayi alheri makomansa aljanna ne wanda ko yayi mummuna ya san makomansa a ce yayi asara to kaga wannan ai ba karamin rashin hankali bane Allah ya kiyaye mu da tabewa eh illa bistum illa qalila wa kulli ibadi na'am hum karaoke wa kulli ibadi yaqulu yaqulu allati hi ahsan kace wa bayina mu'minai su gaya wa kafirai kalima wato mafi kyawu koda mutum duk yanda ya zama in zaka kira shi zuwa ga Allah ya dace ka tausasa masa kalima wanda yana daga cikin salo ne na da'awa zuwa ga hanyar Allah kamar yanda ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana sayyidina wato annabi Musa Allah ya tura shi zuwa ga Fir'auna wanda yace ma Allah ne kaga karshen kafirci ne shi ko annabi Musa matsayinsa wato ulul azmi daga annabi Ibrahim babu annabi sama da shi amma da girman sannan aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw la'allahu yatadhakkaru aw aw yash aw yakhsha to da haka duk da matsayin annabi Musa an ce masa ya gaya masa magana ta tausa to kai matsayinka za ka yi wa'azi kana mutane faɗa kana kafirta iyayenmu da kakanninmu bi ka sai waye ne tukuna eh ai mutum ko ba daidai yake ba za ka gaya masa magana ta tausa da tun daga annabi annabi Musa da annabi harun shi ko wannan kafircinsa duka bai sa a ce a gaya masa kalma mai kauri ko mai kaushi ba aka ce a gaya masa kalma ta tausa da aka ko kafiri ne ka kyautata masa sai ya ansa addininka inna shaitana yanzaghu bainahum shaitan ne yake barna a tsakaninsu inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina don shi shaitan wato maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayyarsa ga ɗan adam tun da Allah ya halicci annabi adam na'am ربكم أعلم بكم na'am إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace rabbukum a'lamu bikum kada ku tau- ku kausasa musu ku tausasa musu dan ubangiji shi ne ya san wato kowa in ya sha yarhamkum idan ya so zai jinka waɗannan kafirai su tuba su yi imani idan ku ya ga dama sai ya azabtar da su su mutu akan kafirci kada a kausasa musu magana wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka kana mai tilasta su akan imani ba amma wannan kafin yaƙi ya zo ne yauwa lokacin da takobi ya sauka wannan magana ta tashi eh na'am وربك أعلم بمن في السماوات والأرض na'am ولقد فضلنا بعض الشياطين على بعض na'am وآتينا داود زبورا ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu ya ƙara cewa eh, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ubangiji shi ya san waɗanda ke cikin sammai da kasai yake keɓance wanda ya so da baiwarsa fa yakhussu bima sha'a ala qadri ahwalihim gurgudan halin kowa zai keɓance shi da baiwa wala qad faddala ba'd an-nabiyyin ala ba'd annabawa ma Allah fifita tsakaninsu bi tafsisi kara bi tafsisi karamatihim wajen keɓance karamominsu kullun bi fadilatin kowa an keɓance shi da wata daraja ka Musa bil kalam annabi Musa an keɓance shi da jin maganan Allah tabaraka wa ta'ala wanda banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ji maganan Allah a yanda maganar take kuma ya zama yana da rai ba zai yiwu ba amma Allah ya ba annabi Musa wannan iko ya ji maganan Allah amma ganin shi ko da ya gansa su maye Sudaka ganin Allah a duniya banda annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama baya yiwuwa. Shi kam ya gansa kuma da ya gansa a yanda Allah ya halicce sa ba abin da ya jirkita. Har Ubangiji da kanshi ne ma yake cewa ma zagal basaru wa ma tsaga. Kai ko kallon kauye ma bai ba. Kaji ai shi ma zagal basaru wa ma tsaga. Sudaka babu wanda zai iya ɗaukan wannan abu banda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa an keɓance shi da wannan wa Ibrahim wa Ibrahim bil khullati Allah ya keɓance annabi Ibrahim da da dantaka ya zama khalilullahi khalilur rahman wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil isra Allah ya keɓance annabi kuma da wato tafiyar dare kamar ba dukkan wata baiwa ta annabawa Allah ya kimsa ta cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryan annaba duka naka ne sallallahu alaihi wasallam wa ataina dawuda zabura annabi dawuda Allah ya bashi zabura eh na'am ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا na'am أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه na'am إن عذاب ربك كان محذورا na'am وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Na'am, Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya ƙara komawa magana akan wato waɗannan kafirai yace ud'u alladhina za'amtum qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ku kirawo waɗanda kuke rayawa cewa Allah ne koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala su taimake ku in kun isa mana ai fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba sa iya mallakar yaye muku dukkan wani cuta ko damuwa wala tahwilan ba sa iya juyar da shi ga barinku ula'ika allazina yad'una kaga waɗanda abubuwan da suke bauta wannan allolin nasu yabtaguna ila rabbihim alwasilata ai su ma suna neman kusanci zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu abin da baya bauta wa Allah su gumakan abin da yasa za a azabtar da su da aka ce musu alloli wato shi abu in ya makoci abu za a bashi hukuncin sa ne shi kafirin hatta shi jikin sa din yana bauta wa Allah amma da ya zauna da wannan akida na kafirci to da haka za a yi masa azaba eh ayyuhum aqrabu wato suna neman wane ne zai samu mafi zai zama mafi kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba su ma suna suna fatan rahmar ubangiji kuma suna tsoron azabansa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka abin jin tsoro tsoro ne wa in min qaryatin su sani cewa babu wani gari ai babu wasu mutane ko al'ummatai illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyama sai Allah ya halakar da su duk sun mutu gabanin tashin alkiyama aw mu'azzibuha ko ko a musu azaba idan suka kafirce wa annabawan su kamar yadda aka wa wasu al'ummatai azaban shadida azaba mai tsanani kana zalika fil kitabi masqura wannan an rubuta shi a cikin ilimin Allah ko a cikin Allahul Mahfuzu. Na'am.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون Na'am.
وآتينا ثمود الناقة مرشفة فظلموا بها Na'am.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa yayin da suka ce ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata mujiza kamar yadda annabawa suka zo da su. Sai Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati babu abin da ya hana mu aiko musu waɗannan mujizoji allati tarahaha ahlu makkata wanda mutanen makka suka wato zaba illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan waɗanda suka gabata sun ƙaryata su ne lamma arsalnaha fa ahlaknahum walau arsalnaha ila haula ila kazzabu biha wastahaqqu al-halaka su ma idan aka aiko musu waɗannan ayoyi za su ƙaryata su dalilin haka kuma sai su cancanci halaka wannan al'umma kuma an hukunta har kiyama ta tashi tana nan da haka shi yasa Allah bai aiko su ba wa qad hakamna bi imhalihim ay hukuncin jinkirta su bi itmami amri sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ataina samud an-naqata haka Allah yace ya aiko da taguwa ga mutanen wato a samudawa a matsayin wato mujiza bayyananniya amma duk da haka suka kafirce da wannan sai aka halakar da su shi yasa bai aiko ba kuma nursul bil ayati illa tahwifa ba ma aiko mujizoji sai dan tsoratarwa na'am وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الناس والشجرة الملعونة في القرآن نعم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka isar da sako ba abun da mutane suka isa su yi wa wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas ubangiji ya zagaye mutane sani da iko ilman wa qudratan fahum fi qabdatihi suna cikin wato kamunsa faballighhum ka isar da su wala takhaf ahadan kada ka ji tsoron daya fa huwa ya'simuka minhum zai kiyaye ka daga su wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka Allah yace bai sanya wato a gani ba mafarki bane isra'i ba mafarki bane tunda ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina daka wannan abinda Allah ya nuna maka na daren Isra'i Allah bai sanya shi ba sai dai ya fitini ai ya jarrabi mutanen Makka ne illa fitnatan lin-nasi ahli Makka ta id kadzabu biha dan sun karyata wannan mu'jiza wash-shajarata al-mal'una bishiyata wato zaqum wanda aka ce tana cikin wutar jahannama sai suka ce ah taya kuma ce bishiya a cikin wuta ai bishiya tana rayuwa da ruwa ne to Allah da ikonsa zai iya yin komai to wannan ma yayi saboda fitine su ne eh wa nukhawifuhum biha Allah yake na tsoratar da su amma fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira haka din tsoratarwar ba ta ƙara musu komai face kangarewa ma mai girma Allah ya kiyaye na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara kawo kissan sayyidina Adam da mala'iku saboda ya nuna musu asalin su. Eh da kuma kangarewan shi ma inda zai kai mutane Allah kiyaye wa in kullu lil mala'ikati isjudu li Adam ka ambata wa mutanenka lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mala'iku su yi gaisuwa ga sayyidina Adam fasajadu dukkansu suka yi sajada face Iblis kala asjudu liman khalaqta tila ta yaya zan yi sajada ga wanda ka halicce shi daga tabo wannan shine asalin wato ru'yatul fadli ala al-ghairi kaga cewa kafi mutum bai isa komai ba to wannan zai kai mutum zuwa ga halaka don wanda Allah ya fifita shi mutum yadda Allah fifita shi eh na'am قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا a shedan yace wa ubangiji tabaraka wa ta'ala qala ara'aitaka ya ubangiji ka bani labarin wannan wanda ka girmama shi ai ka fifita shi alayya allazi karramta ay faddalta alayya bil amri bis sujud lahu wa ana khairun minhu kace na masa sajada alhali yana ga yafi annabi adamu dan shi ta bone shi ko wuta wuta ko haske ne yana ganin cewa ya fita khalaqtani min narin la'in akhartani ila yawmil qiyamati idan ka jinkirta shi zuwa tashin alqiyama la ahtanikanna dhurriyatahu zai tumbike zuri'ar annabi adamu duka ya cire su daga wato hanyar Allah ya badda su sai dai kadan an ce shedan ma yana tsoron ƙarya shi yasa ya ce illa qalila dan haka shedan ma an ce bai taba yin ƙarya ba ƙarya ba karamin laifi bane amma abun bakin ciki ya zama hiran mutane yau duk mutum wanda zai yi ƙarya to ba sabon Allah da ba zai aikata ba da haka shi yasa annabi ya ce ita ƙarya kofar wuta ce idan kana neman inda zaka shiga wutar direct kai ƙarya haka kuma idan mutum yana neman kofar aljanna to ne zinci gaskiya ko da me za a yi maka ka zama mai gaskiya kada ka zama mai ƙarya Allah ya kiyaye eh illa qalila eh da haka lokaci ya gabato mana za mu kwana a nan dama tafsirin awa ɗaya muka ce za mu yi insha Allahu saboda akwai malaminmu mala Ahmadu duk da ma na san bai fara ba amma shi yana farawa goma ne to in mun tashi kamar yanzu za a je a ɗan kikkimtsa sai a je can ma insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh